irin wanda ba a ma ɗaure mai sun mai so mai ɗauki ƙasa ne a sannan ni ban tsaya sai ka ɗaure shi Allahu Akbar mun saurari wa'azi tare da Dr. Abubakar Usman Riba wanda Alarama Abdullahi Sani Galadima ya taimaka masa Allah ya saka da alkhairi a jama'a yanzu insha Allahu mai wa'azinmu na gaba shine a Sheikh Alkali Abubakar Salihu Zaria tare da shi akwai alarama muhammadu bunza insha Allah alarama muhammadu bunza tafaddal mashkuran wa ma'ajuran mu'azzazan jama'a sai kowa ya motsa kafin alarama ya gabatar da karatu muna ƙara mika godiya ga mai girma dokajin kabi dokajin sunna da ya gabatar da wani infaki na a gurguje kusan duk wanda ka gani zai ka ga dan kullun leda gabanai wani ya ce wai an samu abincin gobe ko Allahu akbar yadda ya ce yadda al'umma muna addu'a Allah ya ci yasa da ci da shi da abincin aljanna Allah ramma Muhammadu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar asabat 27 ga watan jama'a al-akhir hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
daga makka zuwa madina shekara 446 wanda ya daidai da 28 ga watan 12 miladiyar haihuwar annabi isa ibn maryama in sahha 2024 gama a farfajiyar wannan masallaci mai tsarin albarka da ke kofar gidan dokajin kebi alhaji ibrahim a nan cikin garin arugungu a jihar kebi a cikin wannan ƙasa mai albarka ta Najeriya. Munasaba na walima na taya shi murna bisa wasu alkhairai da suka same shi. Na farko samun promotion da ya samu a wurin aikinsa daga sufurtanda ya koma assistant controller na custom. Na biyu, Allah ya masa arziki da samun ƙaruwar ɗa wanda ya sa sunan mahaifinsa Muhammad Ibrahim Muhammad Allah ya raya shi na uku Allah maɗaukacin sarki ya ba shi dama na gina ɗaya daga cikin ɗakunan Allah da kuma makaranta wanda za a karantar da 'ya'yanmu da matanmu da ƙanninmu da mukanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi kyawawan wannan ayyuka nashi ba za mu iya shigowa arugungu mu fita ba mu yi wa babanmu addu'a ba sheikh abubakar gero arugungu Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa Allah ka bashi aljanna Allah ka raya gidansa mu ma Allah ka ba mu aljanna Allah ka raya gidajenmu kuma muna ƙara addu'a ga waɗanda su ne sanadin haɗuwar wannan alkhairi sheikh abubakar mahamud gumi Sheikh Ismail Idris ibn Zakariya Allah ya gafarta musu Allah ya ba su aljanna. To mun saurari wa'azi. Malamai daban-daban sun zo sun karantar da mu. Alarammomi sun zo sun yi barin tilawa akan wannan mimbari. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ita ce makomar mu gabaci daya. To amma ita aljanna ba a samunta haka nan. Ita aljanna ta masu aiki ne. alaramma suratul baqara Allah yace am hasibtum an tadkhulul أم janna
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah yace am hasibtum an tadkhulul janna yanzu muna zaton haka kawai ranar alkiyama a kira sunanka lado bara'u kace labbaika Allah ce zo ka tafi aljanna haka kawai sai a kirawo ka ka zo ka tafi aljanna walamma yatikum masalul ladina khalaw min qablikum abin da ya shafi waɗanda suka shuɗe gabaninku bai same ku ba masatumul ba a sa'o Allah ya jarrabe su da talauci sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi fama da talauci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi fama da talauci gidan manzan Allah matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce inna kunna lananzura ila al-hilali ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه اهلا akan yi wata guda tur gidan manzon Allah ba dora tukunya ba wata biyu ba dora tukunya ba wata uku ba dora tukunya ba wani sahabi ya tambaye ta yace ke ko da me kuke rayuwa tace al-aswadana al-ma'u wat-tamr tace bakake guda biyu ruwa da dabino za su ci su kwanta wadarra da cututtuka wa zulzilwa ta girgiza su suhaib ibn sinan rumi sahabin annabi muhammad dan kasuwa multimillionaire lokacin da zai hijira ya ba annabi madina suka datse shi a tsakiyar daji suka ce ka zo garinmu baka da kokobo shine yanzu ka kulle dukiya ka tattara makullai kai zaka ba annabi wala ba inda zaka ce a ƙarya ne in shirya zan ba annabi wani ya ce ba inda zan ya ce wallahi ƙarya kuke yi ya ce kun san ban taba dukan mutum bai mutu ba kun san ni ban taba sara ba a mutu ba kun san ni ban taba harbi ba a tafi lahira ba saboda haka maganar zuwa wurin annabi muhammad no going back ya ce wallahi sai na bi shi amma in matsalarku dukiyar da na zo Allah min arziki a garinku ga makullan dukiyar ku tafi amma mukan daga nan sai wurin annabi Muhammad suka anshi makullan dukiya ya ba annabi Madina saboda talauci Suhaibi ibn Sinan Rumi a Madina wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli Suhaibi yana dariya sahabbai suka ce ya rasulullahi kana kallon halin da Suhaibi yake ciki kake murmushi kake dariya annabi ya ce kada facin da ke jikin rigarsa ya tada muku da hankali yanzu nan Allah ya nuna min tufafin da zai sa a gidan aljanna wa zulzilu an girgiza su hatta ya kula rasul walladina amanu ma'ahu mace nasrullah har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka yi imani tare da shi suna gaya wa manzan Allah yaushe taimakon Allah zai zo me Allah ya ce da su ala inna nasarallahi qarib Allah ya ce ala ku saurara inna nasarallahi qaribun taimakon Allah yana kusa ashe wuya shaban annabi suka sha ashe aiki sahabban annabi suka yi shi yasa suka samu aljanna a suratul baqara dai Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah ya ce wallazina amanu lalle waɗanda suka yi imani kar a barka kana tinkawon imani zalla wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai suka gina masallatai suka gina makarantu suka sai filin da za a yi makabarta suka gina gidan marayu suka dasa bishiyoyi suka yi bohol bohol suka yi rijiyoyi suka sai motocin tafiya wa'azi suka hada kayan sauti suka ciyar da bayan Allah ula'ika ashabul janna Allah ce waɗannan su ne ma'abuta aljanna hum fiha khalidun su a aljanna su masu dawwama ne Allahumma ja'alna min ashabil janna Allah ka sanya mu gidan aljanna ya ku bayan Allah aljanna nan ba a samun ta haka nan kawai sai ka yi aiki dole sai ka yi kokari Allah ya ga mana Ali Imrana am hasibtum an tadkhulul أم jannata walamma حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين Allah ya ce amma hasibtumu yanzu kuna zaton an ta dukhulul janna a shigar da ku aljanna ba sidi ba sadada walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum Allah bai san waɗanda suka yi jihadi suka yi kokari daga cikin ku ba baka agaji ƴaƴanka ba su agaji kana sukar ƴan agaji kawai sai Allah ya zuba ma ƴan agaji ido ran tashi alkiyama a kirawo ka hudu mamuda ka ce na'am ya Allah ka zo ka tafi aljanna ƙarya kake yi. kai ba a ramma ba ba ka haifi ala ramma ba a ramma ya bar uwa ya bar uba ya bar yan uwa ya bar gari ya je ya ci gajala ya hada alkur'ani da Allah ya kyale shi a kirawo ka walamma ya alami Allahu allazina jahadu minkum wa ya alama sabirin Allah bai san waɗanda suke haƙuri ba wurin bin Allah suka yi haƙuri wurin barin saban Allah suka yi haƙuri akan kaddarar da Allah ya ɗoro musu to ya ku bayan Allah aljanna ta masu aiki ne shi yasa suratul nisa'i Allah ya ce wa may ya'mal minas salihati ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو من أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن.
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Allah ya ce wa mai ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata aiki daga cikin ayyuka na kwarai min zakari na wunsa a maza kace ko a mata sharadi dai Allah yake bukata wa huwa mu'min ya zamto kana mai imani fa ulaika yadkhuluna aljanna wadannan su ne yan aljanna Allah ka sa muna cikin su wala yuzlamuna naqira Allah ce ba za a zalunce su daidai da fatar dabino ba in ka sai dabino ka bara tsakanin kwallon dabino da naman dabinan akwai wani farin abu to daidai wannan naqir din Allah madaukakin sarki ba zai zalunce ka ba ya ku bayan Allah duk yanda zamu duk yanda zamu kar mu bari shedan ya hana mu shiga gidan aljanna ya bani adama la yabtinannakum يا shaytanu بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya bani Adam, ya kudi yan annaba Adam, da ni da kai da mu da ku da kowa gaba ɗaya, la yabtunan na kuma shaitan. Kar ku bari shaidan ya fitine ku, kama kharaja abuwayyukumu ila aljanna, kamar yadda ya fitar da ubanmu daga gidan aljanna. Yanzu wa anhuma libasahuma ya tube musu tubabinsu, liyariyahuma sau'atuhuma, dan ya nuna musu tsaraicinsu. Innahu yarekum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu. shi shedan da rundunarsa suna kallon ku ta inda ku ba ku ganin su inna ja'alna shayatin awliya lil ladzina la yu'minuna Allah ce mun sanya shedanu masoya ga waɗanda ba su yi imani ba mutane nawa ne muke da su a cikin garin Arugungu sun fi wannan bawan Allah dukiya amma su ba su ji dadin dukiyar ba ballatana iyalansu ballantana yan uwansu ballantana magwabtansu ballantana addininsu ma'aikatan gwamnati nawa ne muke da su wanda sun fi shi rank sun fi shi cash amma da inda za ka ga sun yi bullet da dukiyarsu wurin sabon Allah ne kar ka bari shaidan ya fitine ka farin cikin da ya sanya mutane kawai yanzu idan Allah ya karba shi kenan annabi Muhammad yace ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim mafi soyuwar aiki a wurin Allah ka sanya ma dan uwanka farin ciki ina muku rantsuwa da Allah wani ya zo gurin nan bai ci abinci ba to yanzu ba ta kawai ake magana ba asalin babban take da ka karba kawai sai ka wuce yanzu don girman Allah jama'a inda mawadatanmu suna koyi da irin wannan bawan Allah al'umma za su shiga musiba yanzu nan dan uwa Sheikh Usman Abubakar Riba ya gabatar mana da nasiha yayi magana akan shugabanninmu Allah ya saka masa da alkhairi amma wallahi Allah ma ya san mu ba mu jin dadin shugabanninmu wallahi tallahi ba ma jin daɗin su wallahi tallahi ba ma jin daɗin su idan kuma da wanda yake jin daɗin su sai ya bayani kai suratul a'raf ta raba gaddama alaramma wallazina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah ya ce wallazina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na kwarai Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu dora marai wani abu sai abin da za ta iya amana ce Allah ya dora akan mu akan mimbarin izala muke wallahi ba inda ba mu shiga mun tallata mutanen nan ba da kyakkyawan niyya da kyakkyawan zato tunaninmu musulunci zai ci gaba tunaninmu za a karfafa addinin musulunci yau suwa ake ganawa azaba suwa ake cutarwa suwa ake kokarin jefa su cikin bala'i malam daga jihar sokoto yake yau kwana nawa yau kwana nawa aka ƙara cewa wai sojoji sun ƙara kuskure bom ya fada a cikin garin Allah ya isa ya Allah ya Allah ya Allah duk wanda aka hada baki da shi don jefa wannan bom ɗin Allah ka hallaka shi ya Allah duk waɗanda suke kullawa arewacin Najeriya wannan sharin Allah ka hallaka su ya Allah jirgin da aka sako wannan bom din da aka ce kuskure ne irin kuskuren da aka je aka jefa mana a Kaduna irin kuskuren da aka je aka jefa mana a Yobe irin kuskuren da aka jefa mana a Borno ya Allah da kuskuren da jirgin dauko kuskuren da fasinjan kuskuren da kuskuren da aka hada da kuskuren Allah ka hada hadda kuskuren Allah ka hallaka su wanda bai ce amin ba Allah ka hada hadda shi muna shan wuya wallahi muna shan wuya amma fatanmu Allah madaukakin sarki ya sa mu gidan aljanna yan uwa idan yan aljanna mun tafi aljanna Allah ka sa muna ciki muka laliba ba mu ga wasu ‘yan uwanmu ba to dole an gama zagaye gidan aljanna jannatul ma'awa ba shi jannatul khuldi ba shi rayyano ba shi firdausi ba shi jannatu adin ba shi to dole a leƙa wuta a tudu wanda baka gani a aljanna ba ina raka same shi to da an leƙa wuta aka hango su wa nada ashabul jannati ashabun nari
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا fa hal wajadtum فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم fa zana فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ku saurara ku ji ya ku azzaluman Najeriya ku saurara ku ji ya ku masu zaluntar talakawa ku saurara ku ji ya ku masu ha'intar al'umar annabi Muhammad Allah ya ce wa nada ashabul jannati ashaban nar yan aljanna za su kirayi yan wuta me za su ce da su an kadi wajajina ma wa'adana rabbuna haqa mu ba mun samu abin da ubangiji ya mana alƙawari fahal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqan shi ko ku kun samu alƙawarin da ubangiji ya muku na gaskiya qalu na'am yan wuta za su ce eh fa azana muwazzinun bainahum Allah anatullahi ala zalimina mai izini zai yi izini cewa tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimai ya Allah duk wani azzalimi Allah ka tsine mai albarka ayyo Allah zai tsine ma ne magagara tsine maka ai ba wan maman mu bane kai kuma kai ba kanin babanmu ba ne saboda haka ji azalimi Allah ya tsine masa Allah ya ce wa bai na huma hijab وبينهما حجاب Mhm.
وعلى الأعراب رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا ونادوا أصحاب الجنة an salamun أن alaikum سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون tsakaninmu da 'yan wuta yadda suke gane mana azaba yau a nan duniya ba mu iya ganinsu to mu ma tsakaninmu da su a gidan aljanna hijabun Allah ya sanya shabaki 'yan aljanna ba yadda za a yi su ganmu mu ma ba yadda za a yi mu gansu kaga an yi trade by bata sun gana mana azaba a nan duniya su kuma za su anshi tasu azabar a ina Allah ya sa ba ma ciki ya ku bayan Allah kowa ya duk abin da zai iya ya aikata aikin alkhairi dalilin wannan aikin alkhairin to akwai abin da Allah madaukakin sarki zai tattala maka suratu hudu innal ladzina amanu wa amilus salihati wa إن akhbatu الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na kwarai wa akhbatu ila rabbihim suka koma zuwa ga ubangijinsu ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun waɗannan sune yan aljanna Allah ka sa muna ciki idan mun shiga kuma Allah ya kaddara mana dawwama Allah ya ƙara ba mu labari har wa yau cikin suratul hudu wa ammal ladzina sa'idu fa fil jannati فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ada'un عطاء غير مجذوذ Allah ya ce wa amman lazina sa'idu amma kun ga waɗanda suka rabauta suka samu babban rabo fa fil jannati khalidina fiha a gidan aljanna masu dawwama ne Allah ka sa da mu a ciki ma da mata samawati wal ard Allah ya ce matakar sammai bakwai na nan kase bakwai na nan illa man sha Allah sai abinda Allah ya so ata'an kyauta ce gaira majzuk ba dan aikin da muka yi ba kyauta ce daga gurin Allah subhanahu wata'ala wannan kuma fitinar wallahi ba ranar da za a daina ta duk sanda shugaba zai zalunci talaka to ba ranar da talaka zai so shi babu ran da talaka zai so shi amma kai ka kalle mu da kyau kai ka san ana gana mana azaba a Najeriya wallahi tallahi ana gana mana azaba a Najeriya wannan ko taima mutum daɗi ko kar Allah ya sa taima mutum daɗi mu dai muka samu ayoyin da muka tallata mutanen nan kuma sun canza mu ma kuma dole mu yi bayani a kansu domin yan ƙasa ne mu ba bayi ba ne mu ba kuma mun zo cirani bane daga wata ƙasa dole wanda ya daidai mu faɗi yayi daidai wanda ya ba daidai ba mu faɗi yayi ba daidai ba kuma wallahi wannan sabanin ba faranar daidaituwa in ana buƙatar daidaito to a mayar mana da ƙasar mu yanda aka same ta amma bai yiwa duk abin da ka je ka siya yau gobe in ka koma kudin shi zai karu sa'annan wannan wulakancin fa an faraba ne iya mu ake ma wannan abu wallahi hatta tsadar farashin kayan masarufi kana tsallake arewacin Najeriya sai kaga bambanci tsakanin kasuwancin mu da kasuwancinsu wai jama'a mu ba 'yan kasa bane wai jama'a mu ba mutane bane to wai dan me mu mawadatanmu ba za su yi koyi da dokajin kebi ba dan me yan kasuwanninmu ba za su yi koyi da dokajin kebi ba dan me masu aikin fosfos namu ba za su yi koyi da dokajin kebi ba abokan zamanmu fa kuna kallo shekaran jiya je suka gama bikin yi wa Allah shirka ta duniya ku dubi yadda suke taimakon junansu amma mu da yake Allah ya mana baiwa da azzalumai a Najeriya kasan kowace ƙasa akwai baiwar da Allah ya mata to mu cikin baiwar da Allah ya mana Allah ya mana baiwar azzalumai ta sama azzalumai ta tsakiya azzalumai ta ƙasa tsakaninku da girman Allah wata biyu masu zuwa nan gaba me muke fuskanta me muke fuskanta to abun bakin ciki da ban haushi musulmi dan uwanka shi zai sai gero ya boye ramadana zai zo bari ya kuntata wa dan uwansa musulmi shi zai sai siga ya boye ramadana zai zo ya kuntata mawa dan uwansa musulmi duk wani abu da aka san musulmai na amfani da shi to yanzu za a fara siya ana boyewa to wannan sabanin ba ranar dena shi Allah ya ce illa man rahima rabbuka illa man rahima rabbuka sai wanda Allah madaukakin sarki ya rahama wali zalika wali zalika khalaqahum Allah ya ce saboda haka ma Allah halice mu wannan sabanin duk wanda ya munana mana sai mun kishi wanda ya kyautata mana sai mun so shi sai Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika la amlamna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangiji ta tabbata ta cika fam Allah ya yi alkawari la'amla anna jahannama min aljannati wan nas ajma'in sai Allah ya cika wutar jahannama da aljanu da mutane Allah ya saba ni ciki Allah ya saba ka ciki Allah ya saba mu ciki amma bayyuwa kuna zaluntar al'umma Allah ya zuba muku ido ita aljanna ta masu imani ce ita aljanna ta masu tausayi ne ita aljanna ta masu aiki ne ita aljanna ta masu jin kan juna ne masalul jannati allati wa'ida almuttaqun masalul jannati allati wa'ida almuttaqun ya tace tajri min tahtiha al-anharu bukuluha da'imun wa zilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin annar Allah yace masalul jannati allati wa'ida almuttaqun misalin wannan aljanna da ake wa masu tsoron Allah alƙawari Allah ka sa mu na ciki tajri min tahtiha al-anharu koramuna gudana karkashinta ukuluha da'im abincin gidan aljanna duk wani abu da kasan naci ne a gidan aljanna Allah ya ce da wa mammin wazilluha haka inuwarta tilka uqubal ladina taqaw wannan ita ce makomar masu tsoron Allah wa uqubal kafirina nar kuma makomar kafirai ita ce wuta Allah ya saba mu ciki hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 3244 annabi muhammad ya ce ƙalallahu azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka da kansa ya faɗi a addul ibadiyar salihi na mala ainihin ra'at Allah ya tattala wa bayinsa na ƙware abin da ido bai taba gani ba wala uzunin sami'at abin da kunne bai taba ji ba wala khatar ala qalbi bashar abin da zuciyar dan adam bata taba kirkira ba bata taba tunani ba Allah ya tattala wa bayinsa na ƙware manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce faƙara'u in shi'ito ku karanta in kun ga dama lillazina a hasanul husni lillazina a hasanul husni a ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla ulaika ulaika ashabul janna hum fiha khalidun Allah ya ce lillazina a hasan ga waɗanda suka kyautata alhusna za a yi musu sakamakon kyakkyawa wa ziyada da ƙari hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad annabi ya ce idan yan aljanna mun tafi aljanna Allah ka sa da mu ciki jama'a ko kowa ya samu masaukinsa annabi ya ce wanda ya fi kowa talauci a gidan aljanna shi ne wanda za a ba kaman girman duniya sau goma ba fa girman argungu ba ba girman jihar kebbi ba ba arewacin najeriya ba ba girman najeriya ba ba girman afirka ba annabi muhammad ya ce cikakken talaka a gidan aljanna shi ne wanda za a ba kaman girman duniya sau goma bayan kowa na masaukinsa muna fantamawa muna warwasawa masu kurba suna kurbawa masu tauna suna taunawa masu honeymoon suna honewa kawai sai wani mai kira ya zo za a kira yan aljanna ga wani albishir daga gurin Allah kurayayu ne ba mutuwa har abada Allah ya sa da mu ciki ku samari ne ba tsufa har abada Allah ya sa da mu ciki ku kosassu ne babu yunwa har abada Allah ya sa da mu ciki muna ta murna ta sai kuma a zo a yi mana wani albishir wanda ya fi shiga aljanna daɗi ya fi abincin gidan aljanna daɗi ya fi wani albishir ɗin daɗi cewa akwai wani conference hall wani ɗakin taro ne a gidan aljanna Allah zai gana da mazan aljanna zalla iya mu maza Allah zai gana da mu jama'a Allah ya kai mu lahira jama'a Allah ya sayin aljanna ne mu Allah ka kai mu wurin wannan taron akwai su kujeru da Allah ya saka a hall din kujeru guda biyu ne yanda nake tsaye a nan ba nan nake kallo ba to haka kujerar take ina zaune akan kujera ina kallon gabana to akwai wata kujera ita kuma tana kallo na kai kaɗai zaka zauna akan kujerar ɗaya kujerar ba kowa haka ta alaramma shi kadai yana zaune ta gabansa ba kowa ta ɗan agaji yana zaune ta gabansa ba kowa ta liman yana zaune ta gabansa ba kowa dokajin kyabi a tsallake shi jama'a daidai ne yanzu ku dafi shinkafa a tsallake dokaji tsakaninku da allah daidai ne shi ma yana zaune ta gabansa ba kowa kawai sai a yi mana albashir cewa yau za mu ga Allah ido da ido annaba muhammad ya ce innakum satarauna rabbakum kama tarauna alqamara lailatul badr fala tuzamun za mu ga Allah ido da ido yanda muke ganin wata daren goma sha hudu ba wanda ke mana shamaki haka za mu ga Allah kawai kana zaune akan kujera sai ka ga Allah a gabanka sai Allah ya ce Abubakar Salihu in ce na'am Allah kawai kaga ana hira da Allah da abubakar salihu ana hira da Allah da alaramma shi ne Allah yake cewa inna ashabal jannati yawma inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun Allah yace inna ashabal jannati yawm surati yasin ko lalle mu yan aljanna Allah ka sa muna ciki fi shughulin fakihuna kai daga jin shugulin za a yi me Allah ya kai mu Allah ya kai mu ga kayan maremari mala to bayan mun gama wannan za mu koma masaukinmu annabi muhammad ya ce duk wanda ya je wannan taron allah zai canza mai halitta jikinmu gaba ɗaya zai koma madubi duk wanda ya zo ya tsaya a gabanka yana kallon kansa kawai jikinka ya koma madubi yana kallon inda Allah ya tsara nama a jikinka da inda Allah ya ije jijiya da hanyar jini da hanyar ruwa da inda komai na halitta mutum zai dinga gani sai matanmu na gidan aljanna sai su dinga tambayin mazajensu ni na matan su ce abubakar salihu na ce na'am ya muka ga ka canza sai ce yanzu muka gama mitin da Allah tsakaninku da Allah jama'a duk wanda ya gana da gwamna yakan zo unguwa ya bada labari ko bai bayarwa to shikenan sai mu gana da Allah mu shiru da bakin mu jama'a ganin Allah lafiya ne to bayan mun ga Allah sai Allah ya bada shela a gidan aljanna Allah zai fito kowa da kowa da mazan da mata duk za a ga Allah gabaki daya to bayan an ga Allah to kuma sai a mana albishir da yafi ganin Allah dadi kun san wani albishir ne Allah zai karanta alkur'ani da kansa ranar ba yayin alaran ma ake ba mai kur'ani zai karanta abinsa Allah ka gafarta mana ya ku bayan Allah hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad hadisin yana cikin sayul jami' hadisi na dubu uku da ɗari hudu da ashirin da tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu mi'atu daraja aljanna tana da darajoji guda ɗari ma bai na kulle darajatai kama bai na sama'i wal'ar tazarar da ke tsakanin kowace daraja da daraja kamar tazarar da ke tsakanin sama ne da ƙasa walfirdaus a alaha ita kuma aljanna firdaus ita ce mafi ɗaukakuwar daraja in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har wa yau a cikin sayul jami hadisi na 3116 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu bina'uha ita aljanna an gina ta labinatun min fidda wa labinatun min zahab da block din zinare da block din azurfa wa milatu halmisk abinda ruwan da aka kwaba shine almiski wa asabuha al-lu'lu wal yaqut simintin da aka yi kwabin lulu ne da ya kutu wa turbatu har za'afaran ƙasar gidan aljanna za'afaran ne mai ya dukulaha yana'am layabas duk wanda ya shiga gidan aljanna cikin ni'ima yake babu wani maganar rashi wa ya khaludi zai dawwama la ya mutu bai mutuwa la tubula dadin aljanna bai karewa bai yankewa ga tufafi nan katon-katon layu fi nashi babu annabi ya ce ƙuruciya ba ta ƙarewa za mu dawwama a gidan aljanna cikin ƙuruciya hadisi ya tabbata daga cikin sunan turmuzi hadisi na 2523 annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati la gurafa a gidan aljanna akwai wasu benaye na glass tura zahiruha min batiniha na waje na kallon abin da ake a ciki wa butuniha min zuhuriha na ciki yana kallon na waje faqama arabiyun sai wani balaraban kauye ya tashi faqala sai yace liman hiya ya rasulullah wadannan benayen suwa Allah ya tattala mawa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace liman atabal kalam ga masu da dadan zance alarmomi sun shiga akwai abin da ya fi ƙur'ani daɗi wa mana hasani ƙaunar mimman da a ilallahi ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Allah ya ce wa mana hasani ƙaunar mimman da a ilallahi waye mafi kyawun zance fiye da wanda zai kira zuwa ga Allah wa amila saliha ya aikata aiki na kwarai wa qala innani minal muslimina yace shi yana daga cikin musulmai wa tsama ta'ama Allah ya tattali wannan benin ne don masu ciyar da abinci doka ji Allah ya karɓi wannan aiki wa sallu bin laili Allah ya tanaji wannan bene wa salla bin laili don masu sallar dare kai da baka iya gina masallaci baka da hali baka iya gina makaranta baka da hali baka iya ciyar da talaka baka da hali to kaka bari ai baka tashi kai ta qiyamul layl wa adama siyam ka dawwama kana azumi to kana cikin waɗanda za su shiga wannan aljanna da wannan ni'ima Allah ka sa da mu ciki hadisi ya tabbata cikin sayo muslim hadisi na 2828 annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati shajara a gidan aljanna akwai wata bishiya yasiru rakibul jawadu almudammar sare mi'atu amin la yaqta'uha inuwar wannan bishiyar wanda yake kan lafiyayyen abin hawa mafi sauri sai ya yi tafiyar shekara ɗari inuwar ba ta yanke ba in ji manzan Allah kayan uwa mu yi duk abin da za mu yi mu samu aljanna annabi ya fada mana cikin sayul jami hadisi na 2567 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani shay'in ya akuluhu ahlul janna farkon abin da za a fara baiwa 'yan aljanna su ci ziyadatu kabidul hut za a ƙara musu da hantar kifi za a ba su hantar kifi Allah ka sa muna cikin waɗanda za su ɗebi wannan hanta Allah ramma ba za mu daga mata kafa ba wallahi ai da muka sha wuya a duniyar nan malam in Allah ya yarda in muka samu hantar nan ita ma za ta san cewa lalle yan Najeriya sun zo a ba malam Allah ka datar da mu yan uwa al'ummar musulmi mu taimaki wannan bawan Allah da addu'a dokaji yana da buƙatar addu'a dokaji yana da buƙatar addu'a yana da buƙatar addu'a Allah ka tsare mana shi dukkan matsayin da ya dace da shi Allah ya bashi wannan abin haihuwa nashi Allah maɗaukacin sarki ya raya shi da sauran ‘ya'yan shi da ‘ya'yanmu gabaki ɗaya wannan masallaci Allah ya sa ya zama sanadin tafiyarsa gidan aljanna wannan makaranta Ubangiji Allah maɗaukacin sarki ya ba shi ikon gina makarantar da duk argungu babu irinta. Kuma Allah ya riƙe wannan makarantar. Daga ƙarshe ga nasiha gare mu mu ‘yan Najeriya. Allah ya yi alkawarin zai jarrabe mu. Alkawarin Allah ne Allah ya ce zai jarrabe mu. A suratul insan Allah ce inna khalaqna al-insana min nutfa inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira Allah ya ce inna khalaqna al-insana min nutfa Allah halicci mutum ni da kai da mu da ku da kowa daga dugon mani amshajin cakudadde na butalihi dan Allah ya jarraba ka ashe halittar ka ma jarrabawa ce faj'alnahu sami'an basira Allah ya sanya mu masu ji masu gani a suratul mulku yace allazi khalaqal mauta allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allazi khalaqal mauta Allah shi halicci mutuwa wal hayata Allah shi halicci rayuwa liyabluwakum dan ya jarraba mu ayyukum ahsanu amala cikin mu zai kyautata aiki a cikin suratul kahfi yace inna ja'alna ma 'ala al-ardi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala inna lalle mu wata magana sai Allah ja'alna mun sanya ma 'ala al-ardi duk abin da ke kan wannan kasar zinatan laha kasa ake wa ado dukkan gidan nan da kuke gani na dokaji kasa ake makwalliya dukkan mota kasa ake makwalliya a ina ce taka mota dukkan riga a duniya an sa ta wa ake makwalliya domin an sa me za a taka ka duk abin da ka sani ja'alna ma alalar da zinatan laha sai Allah ce li nabluwahu ayyuhum ahsanu amala dan mu jarraba ko mu ga waye zai kyautata aiki tafi suratu hudu ala ramma wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal وهو
arda fi الذي sittati ayyam خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah ya ce huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam Allah shi halicci sammai bakwai da kasai bakwai cikin kwanaki shida wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah na saman ruwa liyabluwakum dan ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala waye zai kyautata aiki to yaushe ga jarrabawa ta sama ga jarrabawa ta ƙasa kuma kai kana da matsala da Allah me yasa makareta suka yi yawa a cikin mu me yasa masu saba alkawari suka yawa a cikinmu me yasa maciya amana suka yawa a cikinmu me yasa wasu da yawa cikinmu ba sa sallah ba sa girmama iyayensu ba su kyautata makwabtakansu ba sa sadar da zumuntansu me yasa aka samu yan caca da yawa a cikinmu ya aka sami yan yahu yan damfara yan fowon nan da yawa a cikinmu ya aka ya aka sami yan nejabet ana cikin wannan masibar kai kana whatsapp kana twitter kana instagram kana tiktok ba a abin da Allah da manzan Allah suka yadda da shi ba aiko ina jiye maka tsoron khasirar duniya wal akhirah zalika wal khusranul mubin a ce dai Allah halice ka a Najeriya ka je lahira Allah ya kona ka ai ban ga asara da ta wuce wannan ba wallahi ban ga asara da ta wuce wannan ba ƙasar da baka da ingantacciyar wuta ƙasar da baka da kyakkyawar ruwan sha baka da hanya mai kyau baka da magani a asibiti babu ingantaccen ilimi babu tsaro ka tafi lahira Allah ya saka a wuta me ya amfaninka yan uwa mu gyara alakar mu da Allah bayan imani mu aikata aiki na kwarai dokaji ya gama nashi fatanmu abinda annabi ibrahim ya faɗa bayan ya gama gina ka'aba mai annabi ibrahim yake cewa وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل me suke cewa rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana dokaji ya gama nashi baka iya zuwa ka share masallaci duk wanda ya cire da guda daya a cikin masallaci yayin waje da shi da Allah zai mai da ladan wannan dattin ya koma kudi shike daidai da sadakin matan aljanna guda 70 ba magana Allahu akbar bane dauko tsintsiya gobe ka share masallaci ya jama'a in kabara na isa ita sallar isha ita ishe mu Allahu akbar amma ba za ka yi zuwa ka share masallaci ba to wanda bai da sadakin bujurwar arugungu ta arugungu fa kai daga jin sunan garin kai kasan dai za a dan rugungunta ne a rufa wa juna asiri to wanda bai da sadakin ta arugungu kuma yana kyamar samun sadakin matar ina ka samu matsala ‘yan uwa lokaci ya yi da za mu dawo zuwa ga Allah alam ya ne lillazina ألم amanu يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا wa ma na zalamin وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فكست قلوبهم وكثير منهم وكثير منهم فاسقون alam ya ani lillazina amanu ashe lokaci bai yi ga masu imani ba lokaci yayi ko bai yi ba an ta kisha qulubuhum li dhikrillah zukatan musrawrawa da ambatan Allah wama nazala min alhaq da abin da aka saukar mana na gaskiya wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl kar ku zamo kamar yahudi da nasara da aka ba su littafi tun gabani fa qala alaihim al'amadu fa qasat qulubuhum buri ya tsawaita a zukatansu zukatansu suka bushe wa kasirun minhum fasiquna mafi yawa daga cikin su fasikai don Allah don girman Allah duk wanda yake da sabani da mahaifan shi je su daidaita duk wanda ke da matsala da dan uwansa ko makwabcinsa ko iyalinsa don girman Allah su daidaita duk wanda ya san akwai haƙƙin wani a kansa ya je ya mayar mai da haƙƙinsa in bai da hali ya roƙe shi ya yafe masa mu gyara ɗabi'unmu mu gyara halayenmu mu gyara mu'amalarmu mu gyara auratayyanmu mu gyara siyasarmu mu gyara makwabtakanmu mu gyara mu gyara mu gyara mu gyara sai Allah ya gyara mana ka'idar Allah ba ta canzawa inna Allah la yugayyiru ma bi
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم wa idza arada Allah وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Allah ya ce inna Allah la yugayyiru ma bi qaumi Allah ba zai canza mutane a halin da suke ciki ba hatta yugayyiru ma bi anfusihim sai kun canza daga miyagun dabi'unku kun ga halin da muke ciki duk da ciwo muke yawo a wayi gari da mutum kan yamma ya mutu wallahi wasu da kake gani ciwo ne wasu kuma ba wai mutuwar bane doguwar suma ne shi yasa nake bada wasiya a dan dinga dan jan jana'iza ko Allah zai sa wani ya tashi saboda ana fama da yunwa mala ana fama da yunwa duk wanda aka ga ya dan baje ai ta tarere san Allah ya ga dama sai kaga ya dawo wa idza arada Allahu bi qaumin su'an fala marada la in Allah ya nufi wasu mutane wani bala'i ko musiba za ta shafe su ba wanda ya sai ya canza wa malahu min dunihi min wal ba mu da wani koma bayan Allah wanda zai jibinci lamarin mu Allah ka jibinci lamarin mu ya Allah ka zauna da kasan mu lafiya ya Allah ka zauna da kasan mu lafiya ya Allah ka zauna da kasan mu lafiya duk waɗanda ake hada kai da su ake cutar da mu ake cutar da kasan mu ake cutar da yankin mu ake cutar da addinin mu Allah kai mana maganin su an ce kwanan nan za a yi kakaba za a zazzabu wasu manyanmu na arewa ma duk za a cire su akan mukaman da aka ba su ya Allah mun kawo kuka gare ka ya Allah mun kawo kuka gare ka ya Allah mun kawo kuka gare ka duk wanda ke da wani kudiri dan ya cutar da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka sa in ya kwanta bacci kai ya tashi ya Allah duk wanda zai cutar da al'ummar manzan Allah Allah ka sa in ya kwanta bacci kai ya tashi ya Allah in ya fito daga ofis ɗinsa Allah ka sa ya fito kenan idan yayi tafiya Allah ya sa ya bace kada a ganshi Allah ya sa kar ya dawo garin su Allah ya sa kar ya dawo gidan su Allah ya sa kar ya dawo ofis ɗin su ya Allah ka mantar da shi a nan duniya ka mantar da shi a lahira ya Allah ka gyara mana zukatanmu ka gyara mana ɗabi'unmu ka gyara mana ayyukanmu ka gyara mana ƙasanmu ka gyara mana shugabanninmu Allah ka yi mana arzikin gamawa da duniya lafiya walau aradul khuruj la adu ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بساطهم ولكن كره الله بساطهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين قد يعلم الله المؤوقين قد منكم.
يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلى هلم إلينا ولا يأتون الباس ولا يأتون البعث إلا قليلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك